أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka Masjidu Muhajirun domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya wato a ƙarshen aya ta ɗari da ta ɗari da saba'in da bakwai yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi farkon aya ta ɗari da saba'in da takwas muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyi jiya wacce aya da muka karanta wacce ta yi magana a kan albir akwai kalmomi da muka zo ƙarshe-ƙarshe kuma lokaci ya ƙure ke cewa insha Allah za mu sake fassarawa ko ƙarin bayani a kai insha Allah su ne wato mun tsaya wajen inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakin albirra man amana billahi har zuwa da inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqama salata wa ata zakat wal mufuna bi ahadihim idza ahadu was sabirin fil ba'sa yawa kamar da dayan gurin muka tsaya Allah ta'ala ya ce was sabirin fil ba'sa'i da waɗanda suke yin haƙuri yayin talauci da tsananin rayuwa su yi haƙuri su mai da wannan ɗin jarrabawa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine albirru ma'ana shine addini shine kyakkyawar halayya kyakkyawar ɗabi'a wadarra da kuma waɗanda suke haƙuri yayin da cuta ta sauka gare su rashin lafiya jinya wahinal ba'as da kuma masu yin haƙuri yayin yaƙi aje yaƙi na addinin musulunci mutum ya jure bai gudu ya baro wato filin daga ba to wannan yana daga cikin addini wato sahabbai saboda ƙarfin imaninsu ne yasa za ka ga mutum yana da kwaɗayin ya tafi yaƙi yana gani wani abokinsa ko wani makocinsa an je wani yaƙi shi ya mutu a can wani kuma ya je an cire masa hannu a can wani kuma ya je an cire masa hancinsa gaba ɗaya saboda ka lokacin da majina za ta fito a hancinsa kawai za ta fito ne a tsakiyar fuskarsa kawai hancinsa an cire kaf gaba ɗaya to amma tare da haka bai sa wato sun gajiya ko sun ji cewa ba za su je yaƙi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu irin wannan ula'ika allazina sadaqu irin waɗannan su ne waɗanda suka gaskata imaninsu ma'ana imaninsu na gaske ne waɗannan an jarraba su sun yi haƙuri an nemi su je yaƙi sun jure sun yi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al-adu wa idza laqitumuhum fasbiru kada ku yi fatan ku haɗu da abokan gaba amma idan kuka haɗu da su ku yi haƙuri ku tsaya a buga yaƙi Allah ta'ala ya ce ula'ika lazina sadaku wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takawa su ne wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah za mu tashi ta 178 tambayoyi ta gara shi ɗin yawon tajin akwai tambaya da wani rubuto guda uku a cikin takarda ɗaya na mashar ne don kusan kowa mai kusan don dama kusan shi saboda rubutun da yawa ya ɗan mun samari ɗin abin tambayoyin da ya rubuto dai na ga bambanci ba ta ɗaya ya yi magana ne akan ya samu sallah raka'a biyu a sallar la'asar kenan sallah dai mai raka'a hudu da ya tashi yin biyun sai ya yi fatiha da sura kaga da abin da yafi duk da ke cewa ko da suke magana cewar eh mutum yayi fatiha da sura amma dai abin da yafi kamar yanda malamai da yawa suka yi bayani shine mutum in ya tashi yayi iya fatiha kawai a matsayin cikawa ba ramawa ba a ce misali kamar a sallar azhar ne mutum ya samu raka'a biyun karshe to ya kamata in ya tashi cikawa sai ya yi raka'a biyu babu sura iya fatiha kawai tunda yanzu wannan raka'a biyun su ne raka'o'in karshen sallar sa kamar sai ke cewa sai ya yi fatiha da sura to wannan babu komai tunda dama akwai masu wannan fahimta kuma ko da ma babu haka din malamai suke cewa inda mutum zai zo yin sallah ta farilla mai raka'a hudu kaga dukkanin salloli na farilla masu raka'a hudu raka'a biyun farko ne Fatiha da sura raka'a biyun karshe na kowace sallah wato Fatiha ce kawai suke cewa inda mutum zai zo yin sallah ta farilla sai ya karanta Fatiha da sura Fatiha da sura raka'a hudu kaf duka guda hudu to ba zai yi sahau ba kaga wannan sabanin waɗansu daga cikin malaman malikiya kenan cewa idan mutum ya raka'a ya karanta sura raka'a biyun karshe zai yi sujada ba'di saboda yayi kari ba ma suke cewa ba maganar wani sahu da mutum zai yi ba kabul ba ba'di saboda an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka fararanta na yin sallah shine wato raka'a biyu salloli wato na yayin zaman gida sallar tafiya kuma aka bata a biyu din kuma farkon yanayi din farkon al'amari da kowace raka'a fatiha da sura ce sai aka ce raka'a biyun karshe aka ce da musu karatun sura saboda ka suke cewa in mutum yayi fatiha da sura a raka'a biyun karshe shi ma kun ba kuma ya kansu wallahu a'lam tambaya ta biyun ya yi magana ne akan cewar kamar yadda aka ce sama ma akwai mala'iku to ƙasa ma akwai mala'iku can cikin ƙasan ƙasa na ma akwai mala'iku kukun babu wannan wallahu alam ban sani ba cewa ƙasa akwai mala'iku ko babu wallahu alam Allah ta baraka wata alale wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa wata rana ya ce sama ce ta yi ƙara kuma ta cancanci ta yi ƙara ɗin domin dukkanin sammai babu inda za ka sa yatsu hudu face ka taba jikin wani mala'ika ko ina da kai yadda take da ainihin wata mala'iku Allah ta baraka wata alana a wato yana da bayi da yawa wanda suke bauta masa mala'iku saboda haka a sama dai nasoshi ingantattu sun tabbatar da cewa sama mala'iku ne birjik ba wanda ya san adadinsu amma ƙasa ban san wani abu wanda ya magana akan wato ƙasa ga mala'iku kaza suna cikin ƙasan ƙasa ko a ƙasa ta ɗaya akwai mala'ika kaza a ƙasa ta biyu akwai kaza wallahu alam baya da haka ƙasa aya take ita ma akwai raga akwai rata tsakanin ta ɗaya da ta biyu ko babu malamai sun yi ta maganganu akan wannan wasu sun ce eh tsakanin ta ɗaya da ta biyu akwai rata kamar yadda yake sama ta ɗaya ta biyu akwai rata wasu suka ce a su kasai babu irin wannan ƙasar ce kawai a haɗe akwai adadin da in an kai an gama da ta ɗaya daga can in an sake zuwa wani adadi an gama da ta biyu aka wasu da yawa da su malamai sun ce amma tambaya ta uku ya ce hukuncin yin kitso ne ga namiji ce mutum ya zama yana kitso namiji kuma har yana zuwa masallaci da wannan kitson hukuncin wannan idan a yanzu mutum ya yi kitso bayya wuce ɗayan biyu ko dai ya zamto ya yi koyi da mata ko kuma mafi rinjaye ma ya zamto ya yi koyi da wani daga cikin kafirai da wannan kuma koyi da kafirai haramun haka nan koyi da mata su ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci namijin da yake kamanceceniya yake kokarin kamanta kansa da mata haka nan ya kuma la'anci matar da take kokarin kamanceceniya da maza kaga la'ana ce ta Allah tabaraka wataala ma'ana tsinuwa ce daga Allah kaga wato abin yayi muni kware da gaske inda a ce haka kurin ne mutum sai ya zama wato ya yi kitso ko na makwancin haka ta wanda zai wanda ya yi tuka ya yi kitso a gemunsa Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi a lokacin tsageru cikin kafirai idan za a fita yaƙi sai mutum ya yi tuka ga gemun sai mai da shi guda ɗaya dogo haka to irin wannan manzan Allah ce Allah fi ne irin waɗannan wannan ana magana akan gashin gemu amma gashin kai ban san wani hadisi da ya magana a kai ba sai dai malamai sun yi ba da fatoyi da yawa akan abin da ya shafi wannan musamman kamar kibaru ulama saudiya sun ba da amsoshi da yawa akan gyara gashi ga namiji galibinsu abin da suke cewa shine ne kamar Sheikh Sulaiman Ruhaili ya yi magana a kai ya cewa namiji ya yi irin abin da mata suke yi ga gashinsa wato irin ya wanke da wani mai na shamfo ya ce wannan ba haramun ba ne amma kar ya da yaushe na ya zama irin da mata kenan amma lokacin mutum ya wanke ya zama datti ya fita wani dandruff ya fice a wanke kansa ya face ya taje ya ce wannan yana da kyau so daga abinda malaman suke cewa shine namiji ya gyara gashinsa abu ne mai kyau amma kar ya yi mubalaga kar ya tsananta wajen damuwa da kula da gashinsa kamar yadda mata suke ya zama kullum zai wanke da wani mai ya sake ɗauko wani ya shafa ya sake kullum ya zama haka abin da ake so da shi ne kada mutum ya bar gashinsa a dubunkune haka ko da datti ko a kukula haka mutum ya zamto cikin tsafta lokaci lokaci mutum yana kula da gashinsa wannan abu ne mai kyau amma ba wai mutum ya ba da kulawa ɗari bisa ɗari ya damu kamar mace ba saboda shi namiji so ake bambanta da mata tsarinsa ya sha bamban da na mace ita ma mace na ta yi bambanta da na mara wallahu a'lam insha Allah za mu tashi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن حمي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
حياك الله الله تبارك وتعالى يأتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin kisasi shine ɗaukar fansa wane ya kashe wane to shi ma a kashe shi fil katala cikin sha'anin waɗanda aka kashe su Allah ta'ala yace al hurr bil hurr da a madadin da idan da ya kashe da shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa mace ita ma da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka masa afuwa na wani abu daga ɗan uwansa ya kashe ɗan uwansa sai ‘yan uwan wannan wanda aka kashe ɗin suka masa afuwa suka ce ya ba da diya sun yi afuwar ba sai sun kashe shi ba shi ne faman ofiya lahu min akhihi shay'un wanda aka masa afuwa daga ɗan uwansa afuwar wani abu fattiba'un bil ma'ruf to yabi wato fattiba'un bil ma'ruf to yabi wannan da kyautatawa ma'ana su ‘yan uwan wanda aka kashe musu to su bi karɓar diya ɗin bilmaro da kyautatawa kada su gallaza masa su matsa masa kuma wa ada'un ilahi bi hisan shi kuma wanda yayi kisan aka masa afuwa cewa ya kawo diya wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma ya bashi da kyautatawa ma'ana kada shi ma ya bata lokaci kada shi ma ya sa yaudara a ciki wajen biyan wannan kudaden Allah ta'ala ce zalika takhfifu min rabbikum wa rahma wannan hakan fa sauki ne daga ubangijinku da kuma rahama daga ubangijinku subhanahu wataala domin in ba dan sauki da rahama ba da sai a ce to tunda ka kashe kai ma sai dai a kashe ka faman itada ba da zalika Allah ta'ala ce duk wanda yayi ta'addanci bayan haka bayan an yafe kisan an ce ya kawo diya sai ya zagaya daga cikin ‘yan uwan da aka yi kisan sai ya zagaya sai ya kashe wancan wanda ya kashe musu alhali kuma an ce ya bayar da diya Allah ta'ala ce falahu azabun alim to akwai azaba mai zafi mai raɗaɗi gare shi malaman tafsiri suke cewa azabun alim ana nufin shine a kashe shi shi ma ya haɗu da azaba mai raɗaɗi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisas ya kuna suka yi imani an rubuta muku rubuta ana nufin faralantawa kamar da Allah ta'ala ya ce kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba alaykumul qisas an wajabta muku qisasi wani ya kashe wani a kashe shi fil qatla cikin sha'anin wanda aka kashe al hurr bil hurr bil hurri da a madadin da wal abd Na'am, wal abdu bil abdi bawa a madadin bawa wal unsa bil unsa mace a matsayin mace. Wato da yanda suke yi shine kafin zuwan musulunci waccar kabilar tsakaninta da waccar akwai bashi na kisa. To wata kabila sai ta ce ita ta fi kowace kabila karfi. Saboda kai idan aka kashe mata mutum ɗaya sai ta ce mutum biyu za ta kashe. To sai Allah ta'ala ce a'a alhurru bil hurr da a madadin da idan suka kashe muku daya da kuma to kuma ɗaya za ku kashe da wata kabila sai ta ce idan an kashe mata bawan ta to su kuma da za su kashe saboda su sun fi wancan daraja a ganin su sai Allah ta'ala ya ce wal abdu bil abd waɗansu idan aka kashe musu mace sai su ce to su ba mace za su kashe ba namiji za su kashe Allah ta'ala ya ce wal unta bil unta in an kashe mace kashe mutum to abin da ake nufi da wannan musawa din ba wai ana nufin cewa lalle misali al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa ba wai ana nufin mace a matsayin mace ba misali shine mace ta kashe namiji a ce ita ba za a kashe ta ba saboda aya ta ce wal unsa bil unsa mace a matsayin mace ba haka ake nufi ina fata mun gane an yi magana ne akan waɗancan waɗanda suka ɗauki bambancinsu da sauran ƙabilu amma inda mace za ta zo ta kashe namiji to ita ma haka za a kashe ta ko ta biya diya inda namiji zai kashe mace shi ma haka za a kashe shi kuma biya diya kisan ganganci ba na ba ta gane kaga kenan abin akwai bukatar wato ayar akwai bukatar gane bayanin cewa الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ba ana nufin lallai wannan da wannan ba a'a an yi wannan bayanin ne ayar ta sauka ne saboda warware da kuma raddi akan fahimtar waɗancan kabilu daga cikin larabawa ina mata an gane ma'anar ayar Allah ta'ala ya ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka masa afuwa aka kyale masa wani abu na daga ɗan uwansa da wannan cewa min akhihi malamai suke cewa ashe wanda ya kisa bai zama kafiri ba domin inda ya zama kafiri ba za a ce akhihi ba haka sai sai Allah ta race min akhihi na daga ɗan uwansa shay'un aka masa afuwar wani abu me wani abu shine tunda kisan ganganci ne kaga me akan sa karan fari shi ma kisa to ɗan uwa sai su zauna su ce misali suka ce sun haƙura sun yafe masa amma ya bada diya sun masa afuwa su iya ba da diya to wannan shine faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka masa afuwar wani abu daga haƙƙin da yake kansa na ɗan uwansa idan mutum ya kisa da gangan dama malamai sun raba nau'o'in kisa kashi uku ko hudu ko biyu wai sun ce abin da suke cewa shine akwai qatlul amd kisan ganganci akwai shubhul amd akwai kuma katalul khaba akwai shubul khaba wasu ke cewa akwai dai amd akwai khada akwai shuhul khada wasu ke cewa kawai kashi biyu ne na ganganci da kuma na kuskure iya wannan ne kisa wasu ka ce a akwai wanda ya kama da ganganci amma ba ganganci ba misali mutum ya ɗauki bulala zai zane wani ko zai zane yaro ya ce sai na kashe ka yana masa bulala kuma ya mutu kashe wannan ba kisan ganganci wani tun da ba a saba ana mutuwa da bulala ba sai dai ya yi kama da gangancin tun da na farko ya faɗa a baki na biyu kuma shi ɗin da ya daka na mata fahimta amma inda a ce ya ce sai na kashe ka kuma sai da ki bishiya shi kuma yaron ya faɗi mutu da ce to wannan ba za a ce ya kashe shi to amma ya ce sai na kashe ka kuma ya ɗauki bulala yadda ke isa kashe wannan ya yi kama da ganganci amma ganganci ba ma'ana idan kisa na kuskure ne ko wanda ya kama da kuskure ba a kashe wanda ya kisa ɗin wanda aka kashe musu ɗan uwa ta hanyar ta ganganci to suna da zaɓi ɗayan uku ko dai su ce su so suke a kashe shi ɗaya kenan ko su ce sun masa abuwa ya ba da diya biyu kenan ko su ce duka sun yafe suna da zaɓi uku su kuma waɗanda aka kashe musu ɗan uwa ta hanyar kuskure suna da zaɓi guda biyu ko dai su karɓi diya ko kuma su yafe amma idan an kashe muku ɗan uwa ta kuskure to ba ku da zaɓin ku ce kuma so kuke ku kashe shi wanda ya muku kisa wanda ya kashe muku dan ba ku da wannan wanda ya kisan ganganci shi kuke da dama ku ce ku fa kisan ku kuke so an gane bambancin su ko baya da haka in yanzu wani yayi kisan ganganci sai ƴan uwan suka haɗu sai waɗansu suka rabu gida biyu wasu suka ce abin da za a yi shine mu fa kisan sa muke kashe shi muke so a yi gaskiya tun da ya kashe wani kafa ba abin da za a ba mu haƙura mu kawai a kashewa ne waɗansu kuma cikin ‘yan uwan suka ce a'a ni dai gaskiya na masa afuwa mu dai masa afuwa ya kawo diya to malamai suka ce abin da ake shi ne za a karɓi diyan ne saboda musulunci sauƙi yake so ko da kuma waɗanda suka ce su diya za a karɓa ba su kai rabi ba to magana su za a ɗauka a nan gobe a ce ‘yan uwansa mutum hamsin ne mutum ashirin suka ce an yi afuwa ya kawo diya mutum talatin suka ce ina ba magana diya kisan su za a to maganar mutum ashirin ɗin nan kai ko goma ne maganar su za a ɗauka ba maganar wasu yawan ba Allah ta'ala ce duk wanda aka masa afuwa dangane da ɗan uwansa ya yi kisan ganganci suka masa afuwa suka ce ba da diya Allah tabaraka wa ta'ala ce fattiba'un bil ma'ruf to shi wanda yake zai karɓi diya ɗin fattiba'un bil ma'ruf to ya bibici abin da kyautatawa kar ya kuntata masa ya azazale shi to ka kawo mana kuɗi ana cin kasuwar gada ka je kawo kuɗi to Allah ta'ala ya ce fattiba'un bil ma'ruf abi abin da kyautatawa na ka kuɗaɗe ne masu yawa watakila sai dan uwa ne ya kawo kaza watakila sai wani ya kawo kaza watakila sai an sai da gona kaza watakila sai an sai da kaza sai an yi kaza ba lalle zanto kuɗin ne a cikin account kawai za a yi transfer ko a cire a miƙa ba na ta nace ku bi shi da kyautatawa abu a tsanake kar a azazzale shi shi ma ko sai Allah ta'ala ce da shi wa ada'un ilahi bi ihsan da kuma wato ada'un ilahi bi ihsan shi kuma ya bashi dai wanda yake bin sai karɓi diyar da kyautatawa shi ma kada yi mamalaba ma'ana shine kada yayi jinkiri kada shi ya samu dama kuma ya kibara ce sai na ja musu rai sai na ja hankalinsu tukuna sai na bata musu lokaci a tunda sun isa yafe mun to rabu da su ako za su ga yanda ake Allah ta'ala ya hana ka yace wa adabun ilahi bi hisan ka bayar da kyautatawa kai ma kamar da suka maka afuwa suka ce yanzu diya za su karba to ka dauki kudin su ka ba su lokacin da Allah ta'ala ya baka ko da a ranar ne kuma kana ready shikenan ka ka ba su kar ka bata lokaci idan kai haka din ka bi umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala domin yanzu aya ta ce wa ada'un ilahi bi ihsan to kuma duk wanda ya bi umarnin Allah yayi takawa kenan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah kuma Allah zai bashi mafita to sai Allah ta'ala ya baka mafita ya baka arzikin da zaka cike wannan fima da wannan na fata an gani wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa matsalul gani zulmun mawadaci wanda ya samu budin da zai biya bashi sai ya ta jan hankali ya ki biya da wuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zalunci idan mutum ya biya dan uwansa bashin kuɗi haka kurin ko bashin wani abu hadisi ruwayar Imam Ahmad yake cewa za a yi ta rubuta maka lada na sadaka na adadin wannan kuɗin misali mutum ya zo ya karɓi dubu ɗari a gunka bashi insha Allah ran kaza sati biyu zan dawo maka da su to tsawon wannan sati biyun kullum yini za a rubuta maka ladan kai sadaka da dubu ɗari goma za a rubuta maka jima za a rubuta maka idan alkawarin ya cika sai ya zo ya sake neman uzuri kuma ka masa yau ne ranar alkawarin mu kuma an samu sabani kaza kaza kaza an samu akasi saboda ka ayi hakuri insha Allah wani satin zan kawo su ko kuma sai jibi ko kuma kaza ko wani makamancin haka sai kai hakuri manzo Allah ce to za a linka daga yau kuma za a saba linka maka sai ya koma idan dama dubu ɗari ce to yanzu daga ran da ka ɗaga masa ƙafa da alƙawarin ya cika za a mai da shi kullum kamar kayi sadaka dubu ɗari biyu haka kenan da shari'a ta ba da damar a ba da bashi tsakankanin ‘yan uwa musulmai wato sai ta sa alkhairi mai yawa a cikin wanda ya ɗauki duki sai ba da bashi dama shi haka ake so a matsayin kayi taimako ne ba wai ka ba da bashi domin neman riba ba ne ko neman fa'ida ba inda ka san mutum akwai amincin da insha Allah in yi ara zai dawo ka da su abin alkhairi ne ka biya mutum bashi sai dai in kana tsoron ko ka san halayyarsa ba zai dawo ka da shi wannan kuma kana dama ka hana ma ka san ba matsala zai dawo da shi da ya alkawari to alkhairi ne babba ka ba da bashi shi kuma idan ya samu ya ki bayarwa ya zama mai taurin bashi maza Allah ya zama azzalimi matsalar gani zulmi jinkirin mawadaci wanda ya samu buɗe to wannan zalunci Allah tabaraka wa ta'ala da yace fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan sai yace zalika takhfifun min rabbikum rahma wannan sauki ne daga ubangijinku da kuma tausayawa daga ubangijinku faman yatada ba'da zalika duk wanda yayi ta'addanci yaje yayi laifi bayan haka ƴan uwa sun ce a kawo diya shi kuma ya zagaya yaje kashe wannan mutumin falahu azabun alim yana da azaba mai raɗaɗi shine wato a kashe shi kaga me ya jawa kansa azaba kenan Allah tabaaraka wa ta'ala ce wallazina amanu na'am subhanahu ولهم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
طيب الله تبارك وتعالى يتي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أغريكو cikin sha'anin isasi wannan daidaito din daukar fansa din da muka ji a wannan ayar ta gabata a wacce ayar da ta gabata Allah ta'ala ya ce walakum fil qisasi hayat wannan daukar fansa din kuna da rayuwa cikin wannan sha'ani ya ulil albab ya kuma abota hankula la'allakum tattaqun Allahu tabaaraka wa ta'ala ya muku wannan ne la'allakum tattaqun domin ku kiyaya ma'ana domin ku kiyayi kisan ganganci kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut an wajabta akanku idha hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta kusanto wa dayan ku in taraka khairan idan har mutumin zai bar dukiya khair ana nufin dukiya idan ga dukiya mai yawa mutum zai batta mutuwa ta zo masa ma'ana jiki ya yi tsanani yanayi ya gwada cewar la'alla zai mutu abinda aka wajabta shi ne alwasiyyatu lilwalidai ya ba da wasici ga mahaifansa a ba su wani abu daga cikin dukiyarsa wal aqrabina da kuma makusanta ya wasici cewa a biyo ƴan uwansa wani a bashi kaza wani a bashi kaza kaninsa wani a bashi kaza wansa wani a bashi kaza bil ma'rufi amma da kyautatawa Allah ta'ala ya ce kyautatawa ma'ana kar ya yi guluwi kar ya wuce gona da iri haqqan alal muttaqin Allah ta'ala yace wannan haƙƙi ne akan masu takawa masu kiyayar dokokin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace walakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa da dada cikin sha'anin daukar fansa din nan ma'ana in aka ce tabbas ana yin qisas wani in ya kashe wani shi ma san za a kashe shi zai kashe mutum da ganganci ba zai kashe ba to kaga wannan malamai suka ce to wannan ake nufi akwai rayuwa tunda zai kiyayi kashe shi kaga wannan da ya kiyayi kashe shi zai rayu kenan shi ma kuma inda ya kashe shi za a kashe shi shi ma yanzu bai kashe shi ba ballantana a kashe shi kaga shi ma yana nan a rayu ta ce to wannan ake nufi da cewa hayatun din ma'ana cikin fararanta muku wajabta muku a yi kisasi akwai rayuwa za ku zauna cikin rayuwar ku wani bai kashe wani ba wani shi ma ba a kashe shi ba saboda ya kashe wani wasu suka ce walakun fil qisasi hayatun kuna da rayuwa ana nufin kuna da rayuwa da dada cikin sha'anin daukar fansa duk dai kusan ma'ana ɗaya ne daukar fansa yana taimaka wajen ayi rayuwa mai kyau shi sa wani ke ce ake faɗa cikin wani karin magana alqatlu qallala alqatlu alqatlu qallala alqatl wato kisa yana takaita kisa kisa yana karanta kisa kisan da ake wa mutane saboda sun yi kisa ya jawo kisan kuma ya yi kaɗan saboda idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi kaga zai kashe ba wani karin maganar malama suke cewa alkatalu an fa lilkatli kisa ya fi komai wato kawar da kisa idan mutum yana kashe mutane a kashe shi ya fi komai kawar da wannan kisa ko da yanzu waɗanda ake samu da laifin fashi ko kaza suna kashe mutane to in ana kashe su fa an fi samun sauƙin masu wannan ta'addanci amma an je an yi cuku-cuku an yi kaza ya fito to abu ne mai sauƙi wani shi ma je sake amma ya yi an kashe wancan wancan ya sake an kashe shi wannan zai fi ba da dama mutane su kiyayi wato jinin junansu walakun filkisa su hayatu amma yadda ake yin ganganci a ta kashe mutane inda a ce ana ɗaukar fansa kamar yadda shari'a ta ba da dama lalle da an samu sauƙin al'amura kamar mu anan tun da ba diya yawanci ake biya ba in kada an ce an biya diya sai dai idan wani abu ya faru a gwamnatance kuma suna da manya-manya a gwamnati su ce to yanzu suna neman a ba su diya kaza kaza wani makwancin haka ko kuma wani kamfani musamman kuma kamfanin na baki daga waje suke masu kamfanin sai dai irin wannan amma yawanci a gida ba su kawai haƙuri ake ba shi kenan ya wuce mutum ya ɗauko babur ya shigo cikin jama'a a guje baburan da ake hawa ɗinnan irin su bajaj ɗinnan ga nauyi mashin ɗin ga ba ƙara da yawa ga gudu in ya buge mutum ya sani kawai haƙuri za a ba ya kace a ji a ɗan yi tiritin mutum a shashafa masa bandeji in ya koma gida juma in ya tashi daga acaɓa ko na bai dan kai masa lemu da yau ko shi ne in ya ce bai in ya ce bai daba a cewa ba shi da tauhidi kana cewa baka dai rushe maka imanin ya ce baka da tauhidi gaba ɗaya ba san kaddara ba to kaga yaya haka mutum ya loda jama'a tayoyin motar sa ba da kyau ba su da kyau kuma ya ta gudu kaga wasu kasashen zaka ga tsarin da ake musamman harkar transport ɗin da za ga tsari ne mai kyau saboda ka idan tsautsayi ya faru aka yi hatsari za su dai sun bi matakin da ya kamata a idan wannan abu ya faru kuma wannan daga Allah ne an tabbatar wannan wato tsotsayi ne ba ganganci aka yi ba duk tashar mota idan aka yi lodi za ka ga in an je tafiya kamar kilomita 100 to akwai taftish akwai checking point za a tsaya kuma dama su sai an rubuta direban zai tashi za a rubuta masa time da zai tashi dead da time ya fara ɗan tafiya kafin ya fita daga cikin tasha wani zai zo a guje irin masu aiki a tasha ɗin ya miƙa masa takardarsa yana zuwa can abinan checking point na farko su karɓi takardar su ga yau dead ɗin yau ne tabbas karfe kaza ya taso yanzu ya ci kilomita kaza kuma su sun sani tsakanin gurinsu zuwa tashar guri kaza kilomita kaza ne ka yi gaggawa zuwa sai to a bai kamata yanzu a ce ka zo nan ba na kamata yanzu kana can bayani saboda ka zo da wuri saboda ka yanzu zaka biya kaza idan kuma wurin ta yi yawa sai su faka mutum a gefe kuma a kira tashar tunda su yawanci ma'aikatan su suna da alaka da juna a kira ku turo mana empty mota su yi biyu su dora ita kuma motar su biya tara kuma a ajiye ta a ce yinin yau ba zai aiki ba kaga gobe in ya samu ya lolo zai ba hankali so da yayi gudun da ya wuce tunanin mutane amma mun kaga nan babu wannan abun to mu kuma bambancin shine wato su ma kansu masu hawa din fasinjan zaka idan direba baya gudu wani su suke azzalarsa yaya ba tafiya idan za a tafi Kano ya tafi an san wani akwai tafiya ta zaga wani ake nema wani baya tafiya sosai ana kai kafin mu je kaza kaza kaza da sauransu ma za ga su abubuwa da tsari sai mutum ya ɗauki jama'a ba burki mai kyau ko ba taya sosai amma mutum ya cika abin da ya kamata tsotsi faru wannan ba za a ce shi ya yi ganganci ba da sau da haka wasu kasashen za ka ga akwai wato tsari mai kyau kwarai da gaske kaga kenan wannan ya zamto fil qisas hayatun kenan wato akwai kyakkyawar rayuwa cikin yin kisasi da ake to ko da mu a Najeriya inda a ce ana kisasi da za ga lamura sun fi gyaruwa fiye da a ce an bar abu kara zube irin yadda ake da a ce ga direba yana ɗaukar mutane kuma zai shashayi sannan ya ja jama'a a je sabon gari a loda zuwa fatakot ko zuwa lagos irin luxurious ɗin za ka samu wani ya sha giya zai sha mine ne zai sha mine idan sai ya ja kuma sai a loda masa mutane sai ya tafi kawai kai an ce a wani ya ji ya tsallaka ya shiga gada kawai saboda baya gani sosai dama ya sha wani abu kuma mutane sun kuma shi ke nan fa wannan ya wuce sai dai waɗansu kuma in ya ɗame shi ɗin zai za a sake saya masa wata ya sake lodo wasu ya tafi dole sai an lura da irin waɗannan al'amura ɗin walakun fil qisasi hayatu kuma su ma mutane su zamto masu kyakkyawan tunani a karan kansu idan kuna tafiya ko ga direba yana muku ganganci ku masa magana ba kuna nufin ku ne wasu kare kanku ba a Allah ta lake kare kowa amma dai kada kai ka taka rawar gani wajen kashe kanka da kanka ko kuma raunata kanka shine abin da ya kamata ma in baya tafiya ya ce a to gaskiya kai wannan ba abokin tafiya ya haka ake tafiya ba za ka yi gudu ba ba za ka yi kaza ba za ka kaza bai kamata ya zama haka Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ulil albab ya kuma abota an kula lallakum tattaqun wato domin ku kiyayi kisan ganganci an sanya wannan Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an fararanta muku idan mutuwa ta kusanto wa ɗayanku wato akwai abin da nake yawan ba mu labari shine akan abin da ya shafi harkar wato transport ɗin nan yadda na gani suke a gurin za ka sha mamaki misali mutum ya hau mota bashi da kuɗi zai baka mamaki al'amarin ka ga yaron mota kwandasta zai tambaye mutum kawo kuɗi ya ce bai da kuɗi kuma zai tsallake shi su haka ake kaga mu bambancin mu shine idan mutum ya hau mota aka ce kawo kuɗi ya ce bashi da shi ba a ce masa komai ba to goma zai sake hawa kuma ko da kuɗinsa ba zai bayar ba yanzu kuma za ga idan mutum bashi da kuɗi to daga sai bashi da kuɗi ne haka zai faɗa in yana da kuɗi ba zai taɓa ce maka yana da bashi da kuɗi ba saboda haka lokacin a sudan za ka hau mota duk inda kake zo ka tafi ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi in ka je za ka zauna kawai ana lodi ana kiran kaza guri kaza guri kaza yaro yaron mota yana kira za ka shiga ka zauna tsaf wataƙila ka shigo da ɗan lemanka kana sha ba ruwansa da kuma ɗazun nan ka sha lemon kwalba fa nan ɗazun nan ka sha ko ka sha faro wataƙila ma da ruwa a hannunka irin ruwan bottle water nan ce kuɗin wani abin da kuɗi kuma maka da kuɗi da gaske baka da kuɗin saboda ka mu ma da muka je sai mu koyi lallai da gaske ne sai in baka da kuɗi da gaske nan ka ce baka da kuɗi amma kana shi ba ka taɓa da ka faɗa duk haka suke al'amuransu amma mu anan wani da kuɗin ma sai a ta ja da shi ba zai biya ba zai cika ba a ta masiwa kuma da kuɗinsa ɗaɓa aljihu nau aka sha bada labari a ce ya nemi to a taimaka masa an kuma ya hatsari kuma an samu kuɗaɗe masu kaurin gaske a jikinsa da zuwa ka aiki in kai ɗalibi ne inda ai duka in baka biya ba ka hau kyauta in kai baka da kuɗi ka hau kyauta ba dama dai a tafi a barka kuma ba dama a ce ka sauka kuma ba dama a hantare ka mun taɓa hawa mota da wani zuwa jazira sai ya tambayi wani ka kawo kuɗi ya ce bai da kuɗi da ya sake zagayewa sai kawo kuɗi sai mutane kusa da shi suka hantari yaron motar kai ya ce maka bai da kuɗi ka sake wani tambaye sa ɗazin na maka tambaye shi maka bai da kuɗi kuma na me ka sake tambaye sa aka yi ca a kansa ya yi shiru yaron motar ya za mutum ya ce bai da kuɗi ka sake tambaye sa alhali ka tambaye shi ma To idan mu muka gyara al'amura mu sai ga al'amura sun tafi da kyau Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum an fararanta a kanku idan hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta kusanto wa ɗayanku in taraka khairan idan wato ya bar alkhairi idan akwai dukiyar da zai bari abinda aka rubuta din aka fararanta din da yace kutiba alaikum idan hadara ahadakumul maut me aka faran aka fararanta shine alwasiyatu lilwalidain yin wasici ga iyaye wannan ayar kafin a saukar da ayar rabon gado sai ta goge wannan da haka ake yi tunda da iyaye ba su da gado a cikin dukiyar ɗa haka nan ‘yan uwa ba yanda za a yi ɗan uwanka ya samu gadon ka da haka yake farkon lamari to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an wajabta muku wato a wato ainihin ba da rubuta wasici ku ce a biyo babanku kaza a biyo mahaifinka kaza a biyo mahaifiyarka kaza a biyo wanka kaza a biyo ƙaninka kaza kafin a saukar da ayar rabon gado. Lilwalidaini wal aqrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah qad a'la kulli dhi haqqin haqqahu wa la wasiyata li warisi. Lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya bewa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kasansa Allah ta'ala daga ya faɗi kowa ga kasansa saboda ka babu maganar wasici ga mai cin gado. ba magana wasici da mai cin gado ka ce ai shi a ba shi kaza kowa ne daga cikin 'ya'yana shi a ya masa ko kuma shi na ɗauki kaza na ba shi idan an tashi raba ku raba gado da shi kuma na ba shi kaza tun da shi ya fi kyautata mu ko da shi muka fi wahala wannan ba daidai ba ne a musulunci ba a ɗaukar kyauta a ware wani ɗa a ba shi ba haka ake ba wata daga cikin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mijinta ya ɗauki gonarsa mai kyau ya biyo ɗanta kuma ba ita kaɗai ba ce matar mutum sai ɗan ya zo ya gaya mata cewar baba ya bani gona kaza ta ce a'a to mu je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mu gaya masa in ya ce ba komai to kaga mata na kwarai kenan da aka je ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ga abin da ya faru wani ɗana ne gashi mahaifinsa ya ba shi kyautar gonarsa ta guri kaza manzo Allah ya ce ku kira shi aka kira shi ka biya wa sauran ƴaƴan irin wannan ce a ai shine yafi min kaza kaza kaza manzala ce ba zan yi shaida akan zalunci ba in kana da abin da zaka ba su duka kowa da daidai dai to ka bashi in babu kuma kada ɗayan ku ya ware wani ya bashi wani abu ba haka yasa malamai suka yi magana idan uba zai yi ƴaƴansa kyauta to yayi kyauta ta gaba ɗaya waɗansu suke cewa idan an tashi kyauta abin da ya kamata shine ne mace a ruɓanya mata abin da za a biyo namiji haka wasu malamai suka ce da yawa haka suka rubuta idan kana da 'ya'ya maza da mata in za ka musu kyautar miliyan ɗaɗɗai to matan miliyan biyu mazan miliyan ɗaɗɗai tunda kyauta ce ba rabon gado ka ce tunda su mata ne suna zaune gidajen maza ne ko da ba su yi aure ba da za su yi aure su zauna wajen ibada wasu kuma suka ce a a yi su abin da suka fahimta shine bai ɗaya da namiji da mace kamar haka yanzu aks yana da 'ya'ya da yawa ya tsaga wani kuloti a can an bashi wani shi ma an bashi da ce aina kusan gamawa da su gaba ɗaya amma matan kuma su bai gama da su a wannan ba daidai bane su ma suna da haƙƙi akan ka 'ya'yanka mata ɗin su ma ba wai iya 'ya'yan maza maza ne suke da haƙƙi ba ka bai wani gona kaza kyauta ka ba wani gona kaza kyauta to ita ma wace ka ba ta gona kaza kyauta idan ka mutu kuma za a raba musu gado da zakari mithil hazal husayn amma zalunci ne irin wannan kaga ita wacce baiwa Allah sabanin mata ne yanzu kenan idan yanzu su su biyu ne ko su su ko su su da gurin miji sai baban ƴaƴanta ya dauki dukiya biyo danta shiru za ta yi galibin su shiru za su yi wataƙila ma ta ce ta gaya mijin in ya zo ɗakinta to ya kamata ka sayar sai ka bashi kudin sai ya sayi wata ka ce kai ka sayar a matsayin bukatar ka saboda kar abin ya kar ya kawo rikici tsakanin su ga rikici shan gobe da kiyama dole sai mutane sun yi wato daidaito tsakankanin 'ya'yansu wannan wajibi da 'ya'yan ɗakin wancan da na wancan da na wancan to amma mutane suna ta bambantawa 'ya'yan wace yanayin jami'o'insu daban 'ya'yan wace kwalejin suke da ƙarfi da yawa ɗin za ka samu 'ya'yan ɗaki kaza su ne masu karatu a waje na ɗaki kaza suna cikin gida akwai waɗanda kuma ‘ya'yan ɗaki kaza su ne ‘yan science, ‘yan can ‘yan art Duk basira ko yaya kake kuwa ɗan art suna ɗaki kaza ka hudu. Ta ji kamar gama JCE ne haka, daga nan zai raba al'amura. Allah ta baraka wata ana ya ce bil ma'aruf da kyautatawa. Al ma'aruf ana nufin kada ya yi zalunci wajen ba da wasici. kaga yanzu mutum zai yi wasici amma ba a wasiya ga wanda yake da rabon gado na mana ga wanda yake da shiya wanda yake da gado idan za a yi wasici ya za a yi wasici malamai suke cewa abinda mutum zai ba kare wuce ɗaya bisa uku saboda hadisin da aka rawato daga sa'ad dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba da lokacin da lafiya sai da dukiya ta gaba daya dama wasisi shine ka ce wani a bashi kaza wani ma a bashi kaza in na mutu wani a ɗauki kaza a bashi akwai aboki na wani ku bashi kaza akwai wani bashi da gado a dukiya ta shi ma ku bashi kaza sai sa'ad dan malik ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam zan yi wasici da duk abin da na mallaka sai manzo Allah ya ce a'a sai ya sake cewa to zan yi wasici da rabi sai manzo Allah ya ce a'a sai ya ce to ya rasulullah zan yi wasici da ɗaya bisa uku zan raba gida uku kashi ɗaya ne wasici da shi in bar wa ƴaƴana da mata na kashi biyu sai manzo Allah ce as-sulusu was-sulusu kathirun ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da yana da yawa to wannan magana sai malamai suke cewa in dai ɗaya bisa uku ne babu laifi tunda anan manzo Allah bai ce la ba wasu suka ce ai ita din ma ya jinjina tunda ya ce was-sulus as-sulusu was-sulusu kathir yace innaka an tad'a warasataka aganiya ka bar magadanka a cikin wadata khairun min an tad'ahum alatan ya fi maka alkhairi fiye da ka bar su suna talakawa ya takafafuna nasu bi aidihim su je su ta roƙon mutane da hannayensu abin da ka bar musu ya fi su je su ta roƙo tunda roƙon munan al'amari ne annabi sallallahu alaihi ce duk wanda yake yawan roƙon mutane za a tashe shi gobe da kiyama fuskar sa babu nama kwarangwal yana da mutane manzo Allah ce ɗayan ku ya ɗauki igiya ya hau kan dutse ya yau itace ya zo ya sayar wannan ya fi alkhairi fiye da ya je rika roƙon mutane sau da haka in mutum zai wasishi to kada wasiyar ta wuce ɗaya bisa uku kuma in mutum zai wasishi kada yi wasici da sabon Allah in mutum zai wasici kar ya yi wasici da manufar wato mugunta ga 'ya'yansa shi yasa wasu ke cewa malamai suke cewa idan mutum yanzu ya wasici ya ce in na mutu ku ɗauki kaza ku gina rijiya ku gina masallaci ku yi islamiyya ku yi kaza ku yi kaza suka ce kar ku yi me yasa ba zai yana raye da wadatarsa da dama da dama su sai sai da ya mutu wannan kayan ku ne in kun ga dama kun ga to ku za ku masa ku ga za ku ware din ai wakafin amma in dai ba ku yarda ba to ba dole ne akan ku dan me yasa bai ba lokacin da yake da dama yanzu tun da ya mutu ba kudin sa ne kudin ku ne shi sa mutum ya yi amfani da damarsa kafin lokaci ya kure masa Allah ta'ala ya ce haƙƙan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron kar su fada cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta insha Allah anan zamu takaita abinda na fassara mana dare Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sami kikkiawan ƙarshe ya Allah ka sanya mu cikin bayinka na kwarai cikin bayinka wanda za ka yanta cikin wannan wata ka kuma amsa mana addu'o'inmu da ibadojinmu ya ubangiji wanda suka mutu Allah ta'ala ka ji gansu da rahama mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani wanda suka yi ta taimakawa da kuma wanda suke tsaye wajen gudanar da tafsirin nan hidimar ya za a samar da haske ko fawa ko wani makamancin haka Allah ta'ala ka musu albarka ka saka musu alkhairi su ma kuma wanda suke yan midiya wanda suke kasuwa daga inda suke Allah ta'ala ka saka musu alkhairi ka kuma albarkaci zuriyarsu da dukkanin mahalarta ya ubangiji kowa ka san damuwarsa Allah ka magance masa wacce baiwar Allah da kuma wani bawan Allah da ya bada dubu talatin ita ma talatin da wanda suka bayar kaɗan kaɗan duka ne Allah ta'ala ka san abin da suka yi Allah ta'ala kai ne mai sakayya ka saka musu da gidan aljanna ya ubangiji kamar albarka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi